نستغفره ونعوذ بالله وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم الذي لا يموت وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وسفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله الموت أعظم الشدائر التي تنزل بالعبد في الدنيا لذا فالواجب على المؤمن الاستئداد له ولما بعده فإنه لا يدري متى تنزل به هذه الشدة من ليل أو نهار وهذا الاستئداد له دوافع كما أن له وسائل أما الدوافع والأسباب أولاً الموت هو الحقيقة التي لا يستطيع أحد أن ينكرها فالإنسان مهما طال عمره في هذه الحياة فإن الموت مصيره قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال جل شأنه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تودون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ثانيا الموت يأتي بغتة ولا يدري أحد متى وأين وكيف سينتهي أجله قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ثالثا استجابة لأمر الله عز وجل حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال الشيخ السعدي رحمه الله أي ولتنظر كل نفس ولتعمل في الأعمال التي عملتها في الدنيا والتي ستحاسب عليها في يوم القيامة فإن كانت خيرا ازدادت منها وإن كانت غير ذلك أقلعت عنها وعبر سبحانه عن القيامة بالقدر للإشعار بقربه وأنه آت لا ريب فيه كما يأتي اليوم الذي يلي يومك رابعا استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن ابن عمر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبي فقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو آبر سبيل وعد نفسك من أهل القبور وفي رواية وعدت نفسك في الموتى خامسا الخوف من مداهمة الموانئ والشواغل والقواطع التي توقف عن السير أو تقوءه يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا ملتيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أخرجه النسائي والحاكم وصححه والمعنى سابقوا وسارعوا بفعل الآمال الصالحة قبل أن ينزل بكم واحد من الأمور السبعة المذكورة فيحول بينكم وبين الأمل لذلك قال أحد من الحكماء تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من فهيم مات من غير إلة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر ومن وسائل الاستعداد للموت عباد الله أولا الاستعداد للموت بالتوبة الصالحة وهي مقاومات سالك طارق الآخرة وهي أول مقامات سالك طريق الآخرة أمر الله تعالى بها أمم المؤمنين فقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أتى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه يجب على المسلم أن يستعد للموت بالمحافظة على أداء ما افترضه الله ولا شك أن من أعظم الفرائض عند الله وأحبها إلي أركان الإسلام الخمس وقال صلى الله عليه وسلم وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ثالثا المسابقة إلى الخيرات والأعمال الصالحة في نفع المخلوقين في قوله وفعله وماله وجاهه استجابة لقول, لقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين رابعا أن يتزود من العلم النافع يجب على كل مسلم أن يتعلم ما يقيم به عبادته ويعرف به عقيدته عقيدته الصحيحة وما تصح به معاملته في حياته اليومية وجاء في فضل العلم والتفقه في الدين أنه في سبب في سبب سعادة العبد يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين خامسا أن يحرص على كتابة وصيته سواء كانت حقوقا للعباد أو حقوقا لله تعالى كالديون والودائع والأمانات أو الزكاة والكفارة التي لم يخرجها وقال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوفي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوب عنده متفق عليه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد bayan haka ya ‘yan uwa muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu a wannan rana ta juma'a cikin watan shawwal shekara biyar, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya daidai da ishirin da shida ga watan hudu shekara dubu biyu da ishirin da hudu hudubar mu ta yau tana magana ne akan abin da ya shafi yin tattali da guziri don mutuwa lallai Allah maɗaukin sarki ke cewa tabarakan lazi biyadihi mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala lallai Allah ya halitti rayuwa ya halitti mutuwa domin ya jarrabe ku ya gwada ku ya ga waye zai yi aiki mai kyau sannan kuma idan an yi aikin zai sakanta ma kowa akan abin da yayi wanda ya alkhairi ya gani wanda kuma ya kishi haka ya gani a cikin wa'annan 'yan kwanaki da muke ciki kowa ne ya san yanayin abin da take faruwa idan ba ta faru a cikin gidanku ba ya faru a cikin makota ko kusa da kai na yawan mace-mace da muke faruwa da shi muna rayuwa da mutane da rashin lafiya ko ko babu ciwo an shiga gida an yi tafiya akan hatsari ne ko wani abu yanzu aka ji an ce ba mutum afke shi kenan kuma rayuwarsa ta ƙare yanayin da muke ciki kenan a wannan lokaci yanzu lalle ko shakka babu ya ku bayan Allah mutuwa ita ce mafi girman tsanani da bawa zai tsinci kanshi lokacin da ta zo ta sauka a kansa lokacin da yake tabbatarwa zai rabu da duniyan nan to babu wani tsanani da wahala da ya taɓa riska a cikin rayuwa irin wannan lokacin don haka ya ku bayan Allah kafin wannan lokaci ya zo ya zama wajibi akan kowane mumini kowane ɗaya daga cikinmu ya yi tattali kafin zuwan wannan lokaci ɗin wannan rana da ta zo ta riske mu da abin da za mu je mu riska bayan mutuwa na rayuwar barza rayuwar kabari ba don komai ba kabir da mu sani ba a yaushe ne wannan mutuwan za ta sauka zuwa gare mu da rana ne ko ko da yini ne muna cikin lafiya ne ko mu cikin rashin lafiya misali muna cikin lafiya ko cikin rashin lafiya misali don haka ba makawa ya kamata kowanne ya tsaya yayi da gaske ya mata guzuri waɗanda suka tafi jiya da shekaran jiya da ɗazu wallahi ba su yi gaggawan tafiya ba ne mu kuma da muke nan ba mun yi jinkiri ba ne domin za ta iya faɗowa a koda yaushe an jima nan kaɗan za ta iya riskana ko ta riske ka mai sauraro na ko wanda yake nesa ko kira kike kusa da mu kowanne zai iya faruwa da shi to ya kamata kafin wannan lokaci kar ya zamanto mu zo mu ciza yatsa mu nadama akan abin da muka gudanar a wannan rayuwa to dole ya zamanto kowannen mu ya iya kokari wajen yin tanaji akan wannan lokaci ko da babu komai idan zai zamanto akwai waɗannan sabubba din da za su iya tunkuɗa mutum ya zamanto dole kai mutuwan nan tanaji inda akwai inda za a iya fake mata a guje mata a ce ba ta same ka ba to wallahi da kowa zai iya to amma babu wannan dole ne mutuwan nan Allah ya tabbatar da ita ya rubuta ta babu kuma wani wanda yake inkarinta duk wanda kaga ya rayu a cikin duniyan nan ko ya yi tsawon kwana ko ma menene wallahi tallahi mutuwan nan ita ce za ta zo sa Allah ce aina ma takunu yudrikumul maut duk inda ku kasance mutuwan nan tana tafe za ta riske ku ko da kun kasance a cikin manya-manyan gidaje ne benaye kuna ciki za ta zo ta saɗaɗo ta ɗauke ku ta tafi da ku ke sa Allah yake cewa kul innal mautal ladhi tasirruna minhu fa innahu mulaqikum yace lalle ka gaya musu wannan mutuwa wanda kuke guje mata wallahi tana nan tana bin ku tana saɗaɗowa za kuma ta riske ku sannan kuma za a koma da ku zuwa wajen mahalicinku zai ba ku labari duk abin da kuka aikata a wannan gidajen duniya sannan ya sakanta ma kowa akan aikin da ya yi idan mun fahimci cewa ashe mutuwan nan ba za mu kauce mata ba dole za mu riske ta ko mun tsawon rayuwa wata za mu zamanto tarihi walau ishta alfan thumma alfain ba'daha wala budda min yawmin tasiru ila alqabri da za a ce za a jinkirta maka rayuwa ka shekara dubu a ƙara dubu watan wata rana dai za a ce ina yake baya nan ya tafi ina fatan mun gane don haka ya kamata ya zama toni mata tattali ta musamman dukiya baya sa a guje mata mulki baya sa a guje mata malanta baya sa a guje mata talauci bai sa a guje mata ko ma wane ne wallahi idan lokaci ta zo ba zai tsere mata ba sai ya same ta sai kuma ta riske shi shikenan zaka ji an ce ya zama cikin mamata sai dai ya zama to kuma ya shiga cikin tarihi ina fatan mun gane Allah ya ji kan Ali na mangi ko yake magana akan ita kanta mutuwa ko yake cewa ina sarkin musulmi bello ko abdulkarimi musa ko abdulsalami sun wuce wannan mukami babu ɗaya cikin su wanda ya saura sun zama abin tarihi sun zama abin ambato sai dai a faɗi ayyukan alkhairin da suka yi to kai ma kai iya ƙoƙarinka kai mata tanaji wallahi duk abin da ka tara ba za ka guje mata ba idan lokaci ya yi mutuwan nan ta buga mana misali kala kala a cikin wannan ƙasa banda irin sarakunan da aliyu na mange ya gaya mana ta isa misali lokacin zamanin mulkin sani a bata Allah shi mishi rahama ga matsara ga kowa da komai amma haka ta shiga ta ɗauke shi ya zama ma ana ma tsoron a faɗi ya mutum ko bai mutum ba tun cikin dare amma har sai da aka yi zuwa a zahar ko kuma zuwa la'asar sannan aka fara yayata cewa mutuwar tasa ma'ana duk inda ta kasance tana nan za ta bi yake cewa ko da ko sarki ne ko mai hawa ya dubun dawaki ga matsara a ɗaki inda ma ta fi auki ba ta bar fanko wanda yake mene mare kobo ba kowaye idan ta zo wallahi za a yi mata to idan ka san cewa mutuwan nan ba za ka gudun mata ba ba za ki gudun mata ba ni ma haka to ko duk wannan abin kadai ya kamata kowa ya yi tunanin ya ma mutuwan nan tanaji shi yasa da Allah yake ce mana idan aka tsere mata yana nufin cewa za ta riske ku yana nuna isa matuƙa ne akan cewa babu wanda ya ita a ce zai gudun ma mutuwan nan wallahi sai ta riske shi to ko duk wannan in ka san ba za ka tsere mata ba ka san kuma za ta zo an jima ko gobe to ya kamata kowa ya mata tanaji abu na biyu da zai iya sa dole mu tunani kowa ya mutuwan nan tanaji mutuwa tana zuwa afke ka shirya ko baka shirya ba babu notis wallahi wani lokaci ko da ciwo ko babu ciwo sai ka ji an ce ga ma wanda ma yake jinyar mara lafiyan ya tafi ya bashi ya faru ko bai faru ba ya faru nawa aka yi فكم من صحيح مات من غير إلة وكم من سقيم عاش هينا من الدهر سو da yawa zaka samu ga wanda yake da lafiya ana ga shi da wannan a jiki amma za a shiga gida ya kwanta sai dai ya zamanto a fito da shi ya fito zai tafi anguwa sai dai a ɗauko shi a kafaɗin mazaje an dawo da shi bai iya takawa ba wallahi mutuwar ta tafi kenan wa kan min taqimin asha hina min ad-dahri da yawa kuma wanda gashi na a kwantar a tayar ana ganin ciwon lokaci ya kusa zai tafi ba zai tafi ba sai ya ta kirga ashe ga mamatan nan su ne suke a bayan ƙasa to idan ka san cewa ya ta iya zuwa maka afke ko haɗarin mota ya riske ka da lafiyan ma ko kuma ba ciwon ba komai a shiga gida da kai a kwantar ka kwanta amma sai dai a zo ana ta yanka ba ka iya tashi ba ka zama mamaci ma'ana motar kuda irin mutum suke faruwan mana a yanzu to ko dun wannan ya kamata ya zama to mi mata tanaji ba dun komai ba saboda wallahi tallahi ba za ta baka notice ba zai iya zamantowa babu ciwon da zai zamanto da wannan a kanka ke sa Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma tadri nafsun ma za ta kasu gada gai bata san me za ta aikata gobe ba ko wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut babu kuma ran da ya zamanto ta san a wani kasa ne a wani gari ne a wani wuri ne za ta iya mutuwa to idan ya zamanto za ta iya fado maka abke to ya kamata ya zamanto yi mata tanadi kar mu zamanto cikin wawaye wanda ba ta tunani suna da san cewa mutuwa ba ta riskan kowa sai marasa lafiya ko kuma wanda ya zama to ya tsufa tukutuku yana tafiya da kafa biyu ya hada da sanda wannan yana daga cikin gafala da jahilci da rashin sanin mutuwa din shi yasa wani mai hikima yake cewa ya ammaru wahidin fa yaghurru qauman wa yunsa man yamutu min ash-shababi ana rayar da mutu ɗaya daga cikin ku sai ya rudi al'umma ya rudi jama'a cewa shi ai yana ganin cewa kamar an manta da shi cewa mene ba ma zai mutum bane wallahi ba haka bane lokacin ne bai yi ba mu din da muke tafiya a bayan kasa lokacin ba ta yi bane tana zuwa za a neme mu a rasa mun shirya ko ba mu shirya ba to ko din irin wannan mutuwan da muke faruwa da shi yanzu take faruwan mana mautul fuja'a ya kamata ya zaman to mi mata tanaji domin ba mu san halin da su sami ba abu na uku abin da ya sami mu mutuwa tanaji ba amsa kiran Allah madaukakin sarki da yake kira ke cewa ya kuma su imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta duba ta ga mai ta gabatar don gobe sai Allah ce ku ji tsoron Allah lalle Allah zai ba da labarin abin da kuka aikata goban nan da Allah ya faɗa larabawa suna kinayen abin da zai zo an juma sai su ce mashi gadin ba wajen suna nufin wai gobe din ba tashin juma'an nan namu suka ambace shi da gadin gobe ma'ana abin da zai zo dan baya kaɗan sai Allah ya ce maka to wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin kowace rai ta duba ta ga mai ta aikata domin gobe kiyama din nan da zai faru domin kar ya zamanto ka zo kai hasara idan ko ya zamanto aka ce mutum ya zo bai yi guzuri ba to wallahi ya yi hasara ina fatan mun gane baka san a wani yanayi mutuwan za ta faɗo maka ba a ina za ta same ka ba kar ka rudu da irin wannan rudu da ake ciki shi yasa imamu sa'idi Allah shi mishi rahama yake cewa ai kowace rai ta duba ta gani mai ta aikata na ayyuka wanda ta aikata shi a nan gidan duniya wanda za a yi mata hisabi akan shi gobe kiyama idan ya ta aikata alkhairi to ya zamanto ta yi kokari ta ƙara yin wannan abin idan kuma ta ga ta yi kishiyarsa ba alkhairi ya ta yi ba to ta dakata ta turu ta bar wannan aiki din imamu sa'idi Allah shi mishi rahama yake cewa Allah ya magana akan cewa da yake magana kiyama ya ambace ta da cewa bil din nan lil ish'ari bi qurbihi bi qurbihi yana nuna mana cewa kusantowar tashin alkiyama ma kaman ta faru ne ma kaman ta zo ne ma karka tsammanin wa ana nufin ai da aka ce gobe kana ganin a ai akwai sauran lokaci tun yau aka ce kiyaman ta kusa shekara dubu ɗaya ɗari hudu wani abu wahayi ya sauka akan haka amma kuma gashi har yanzu muna wallahi kaman gobe ne idan ta zo domin duk abin da aka ce maka zai zo to ko shakka babu ka sani wallahi zai zo maka nan kusa ka shirya mishi ko baka shirya ba shi yasa wani mai hikima yake cewa alam tara anna al-yawma asra'u zahidi wa anna gadan lin-nazirin qaribu yace wai shin baka gani ne ka lura mana ka gani yanda kwanaki suke saurin tafiya jiya da shekarun jiya ta wuce ana cewa za a fara ramadan za a yi kaza yau ana maganar satin mu bi mun shiga na uku cikin ramadana bayan ramadana kai to yanzu zaka ji ana maganar babban sallah babban sallah ta wuce haka za mu dinga cin kwanakin suna tafiya wa anna gadan cewa kuma duk abin da aka ce shi gobe zai faru to wallahi lin nazirin qaribu waɗanda Allah ya jinkirta musu rayuwar za su gani za su gani shi dan kankanin lokaci ne ya zo ya faru ya wannan din to dan haka ya kamata ya zamanto kowanne don wannan al'amarin ya zamanto yi mata tanaji kar ka tsammanin sai Allah ya rayar da kai shekara dubu a duniyar nan za a ɗauke ka ko ko sai ka ga ka tsufa kana haɗawa da sanda kafa uku wallahi duk ba shi bane sai ya zama to kai da samartakanka sai ka tafi ka bar tsoho din kuma abu na hudu da ya kamata ya zama to mai mutuwa tanaji shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma amsa kiransa da yake ma Abdullahi dan Umar manzon Allah yake Abdullahi dan Umar yake manzon Allah ya kama tufafina yace min ya kai bawan Allah ya kai Abdullah kun fi dunya ka annaka garib ka zama a cikin wannan duniyar nan kaman bako au abiru sabil ko kuma wanda zai tsallaka hanya zai ƙetare hanya kana tsammanin bako ya je garin ba yana tsammanin zai dawo inda yake ba ko ko zai kwanta ya huta ba zai yiwu ba ko ko zaka tsallaka titi ne yanzu ka je tsakiyar titi ka dakata ka san ba zai yiwu ba manzo Allah ce ma Abdullahi Umar ka zaman to a duniyar nan kamar haka wa udda nafsaka min ahli al-qubur sannan kuma ka lissafa kanka ka kididdiga kanka cikin ma'abota kaburbura wanda za a binne ta kaburbura kada so ko baka so wallahi idan lokacin yayi sai an tafi to idan kana tunanin wannan al'amarin wani lokaci zai zo zai faru to ko duk wannan ya kamata ya zama to mai kan mu faɗa mu zama to mai mata tanaji na abin da muke fuskanta abu na biyar jin tsoron al'amarin da zai zama to zai iya zama to kana aikin alkhairi a yau ya zama to kuma kana ji kana kallo gashi kana rayan baka mutu ba amma wallahi ka kasa aikin alkhairi din ko wani abuwa ya fi shagaltar da kai ko su yanke ka daga aikin alkhairi ta tsaye da kai daga inda kake so ka kai to kafin wannan lokaci ya zo wallahi kai mazutu wannan tanaji shi yasa aka rawaito hadisi daga Abu Hurairah Allah shi kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa badiru bil a'mali sab'an ku yi gaggawa wajen ayyuka alkhairi guda bakwai ko ko kuna tsammani kuna da kan kuna jiran sai talauci mai mantarwa ta zo muku ne irin talaucin da zai wa mutum daurin minti kana neman abin da zaka ci da kai da iyalinka lokacin da za ka samu maka zo hamsu salawat ma ya gagare ka kana neman tufafin da za ka sa na 'ya'yanka nauyi ya yi yawa ga iyali ga kaza a lokacin duk yadda za ka so kai guzuri kai tattali na haɗuwa da ubangiji wallahi za ka gajiya to kar ka bari ya zama to sai irin wannan lokacin talauci ta zo ta hana ka yin tattali to ya zama to tun lokacin da kake da shi yanzu kai kokari akan haka manzo Allah yake cewa na biyu ko kuma wadata wanda yake sa girman kai Allah ya baka ya zama dukiya kana ganin a inna ma utitu ala ilmin indi ai kokari na da ya bani dagewa ne certificate din da na samu ne saboda haka ka butulce ma Allah ka duk yin ibada ka yin abin da Allah ya umurce ka da shi ko kuma ka rena bayin Allah kana ganin su ba su isa ba ba su da dukiya kana hantaran mutane kana musu fada wannan wadata ce wanda take ta girman kai wanda zai zama to yakan hana mutum yin tanajin mutuwa aw maraban mufsidan ko kuma rashin lafiya da yake lalata gangan jiki da kai ne za ka yi sallan nafila raka'a goma sha ɗaya amma yanzu ga tsufa sai daga sallan ya gagara azumi ma kaga ya gagare ka an ce ka ije sallan kana yi a tsaye sai dai ka koma a zaune wannan tsufa ne wanda yake lalata gangan jiki yi kokari kai amfani da daman da kake da shi kafin daman ya kure maka aw haram mufannida ko kuma ya zamanto tsufa wanda yake rikitarwa ka rude ga shekaru ya zo amma ga mutum ya zamanto ya ma rasa me yake yi ya zamanto a shi da 'ya'ya da jikoki fita wasa da shi yanda ka san dan biri ko makamantan wannan aw matan aw mautan mujhiza manzo Allah ce ko kuma mutuwa da take fadowa mutuwan afke irin wannan mutuwa da take faruwa na mautul fujaa din nan ba shiri ba komai ba kai guduri ba mutuwa ta zo ka fada maka manzo Allah ce awid dajjal ko ko kuna sauraron zuwan dajjal ne manzo Allah ce fa sharru ghaibin mafi sharrin abin da yake boye wanda ake sauraren shi kuma yana nan zai zo kuma ba makawa baka yi aikin alkhairi bane yanzu kana tsammanin sai dajjal ya zo a lokacin da zai fitina al'umma ba wani annabi ba ce sai da ya tsorar da al'ummansa akan dajjal tabbata fitinar manzo Allah cewa da zai zo ina bayan kasa duk za ku huta zan isan muku fitinan dajjal amma yace idan bana nan kowa tashi ta fishe shi to wannan lokacin da zaka yi tannan aikin alkhairi manzo Allah ce awi sa'a ko ku kuna sauraron tashin alkiyama ne sai tashin alkiyama ya zo sannan zaka tsaya kai aikin alkhairi wannan hadisi imamun nasa'i da hakim suka ruwaito shi dan haka ne da wa'annan ababe ne ya kamata ya zamanto mu yi gaggawa wajen ayyukan alkhairi hanyoyin da za mu wajen tattalin mutuwa ga suka haka a gurguje na farko mu mata gaggawa ko mu mata tanaji na tuba hakikanin tuba ga Allah madaukakin sarki mu koma zuwa ga Allah idan kuma kana da haƙi na mutane a kanka kai kokari ka maida musu da shi kar ka je wajen Allah da haƙƙin wani a kanka Allah ya umarci bayansa muminai yake ce musu wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun ku tuba gaba ɗayan ku ya ku muminai zuwa ga Allah idan kuka yi haka lallai tabbas za ku samu babban rabu ashe samun yin tuba yana cikin abin da yake sa mutum ya samu babban rabu yana da cikin hanyar da aka yi guzuri na zuwa lahira ka yawaita tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kun ku bada gaskiya ga Allah tubu ila Allah tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake ba a komawa zuwa ga abin da aka aikata idan kuka yi haka lallai tabbas ubangijinku zai kankare muku munana ayyukanku zai shigar da ku aljanna wanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashinsa a yaushe a wannan yinin da Allah ba zai tozartar da manzan Allah ba da wanda suka imani tare da shi saboda haka a yi guzuri na tuba ga Allah da komawa zuwa ga Allah yana cikin abin da za mu yi guzurin shi a wannan rayuwa abu na biyu ya zama to mu yi guzuri na kiyaye abin da Allah ya farlanta mana musamman rukunin musulunci guda biyar muhimmi a ciki kuma wanda muke yin ta a yau din nan sallah za ka samu da yawa muna iya kokari wajen kiyaye sallah amma kuma wani lokaci sai ga muna tozarta ta ba ma yin ta yadda ya kamata kaga mutum yana da wayo a rayuwar duniya ba a mashi alaye amma idan an zo wajen al'amarin sallah sai ya gan shi ko bai san komai ba yana ganin ai ba wani abu ne sai ai sallah mun saba ta to wallahi idan aka tozarta sallah to zaka je ma Allah baka san halin da kake ciki ba Allah ya farlanta mana wannan ibada ta yin sallah to dole ya zamanto mu nemi kusanci zuwa ga Allah da abin da ya farlanta mana domin ya zamanto mun samu dacewa da shi sannan kuma ya zamanto mu nisanci dukkan wani abu da Allah ya hana mana na munanan ayyuka kaba'ira da sagaira domin ya zamanto Allah ya karba mana domin Allah madaukakin sarki yake cewa allazina yatajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahish illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle waɗanda ya zamanto suka nisanci manya-manyan laifuffuka da alfasha sai waɗanda suke ‘yan ƙanana imamu sa'adi ke cewa su ne wanda zoben da zai zamanto ba ka togewa akan su kenan idan ka ɗanyi mashi kenan ka fita lamarin su kenan ya ce lalle ubangijinka mai yawan gafara ne ashe idan ya zamanto kana da wannan guduri da za ka yi to yana cikin abin da zai kankare maka zunubanka abu na uku ya zamanto mu yi gaggawa wajen aikin alkhairi kai mu taswif za mu yi anjima gobe a kina zamanto sai dai a baka labari duk wani aikin alkhairi idan ya zo to a same ka kana gaggawa kana kokarin yin wannan haka ake son tarayya wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun anan ne ake son masu gasa su yi gasa wajen biyayya ga Allah madaukakin sarki domin ya zamanto kowanne ya zamanto yana kokarin yin tattali na abin da yake fuskanta na rayuwar duniya abu na hudu wanda ya kamata ya zamanto mu guziri na zuwa lahira shine ya zamanto mu yi guziri na ilimi mai amfani ba don kuma saboda ba za mu bauta ma Allah akan jahilci ba dole da mutum bauta ma Allah akan ilimi sannan kuma mu jaye kyakkyawan aqida ingantacciyar aqida karka je ma Allah da shirka idan baka je ka nemi ilimi akan wannan ba to zaka halaka shi yasa malam mira halari ke cewa awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasihu imanihi farkon abin da yake wajaba akan baligi ya gyara imaninsa in kai sakaci baka nemi ilimi ba na tauhidi na danganta Allah ga rauta ka je mashi da shirka wallahi mutum ya halaka to ka nemi ilimin sanin Allah madaukakin sarki domin ya zamanto kai guziri abin da zaka je ka samu ubangiji da shi ya zamanto ka zauna lafiya ga ubangijinka sannan kuma abu na ƙarke kenan na biyar wanda zai zamanto ake bukata ya zamanto mai tattalinsa na abin da ya shafi mutuwa shine ya zamanto abin da ya shafi kowannen mai kwaɗayi wajen ya sauri wajen rubuta wasiyarsa don baka san yaushe mutuwar za ta zo maka ba manzo Allah ya hadisin Abdullahi dan Umar kenan yace bai tantance ba bai kamata ba ga dukkan wani mutum musulmi yana da wani abu da zai wasiya a cikin sa ya kwana biyu face sai wasiyarsa tana nan rubuta a wajensa yau da yawan mu zaka samu muna da tsaranci akan wannan saboda muna ganin kamar mutuwan bayan za ta zo mana ba akwai sauran lokaci ba haka bane yi kokari akwai basu siga da kasan ana binka ko kana bin wasu rubuta ka bar shi a rubuce idan Allah ya sa kana da wadata lokacin da ka yayi ne baka samu kai ba rubuta wannan haƙƙin Allah ne ko bayan ba ka ya zama a fitar mishi kana da rabar kake za ka yi wasiya ga ƴan uwa ko dangi rubuta da in baka ba za a yi su ba wannan ya kamata ya zama to ababen nan guda biyar ni iya kokari ni guziri da su ba don komai ba saboda abin da muke fuskanta ya zama to idan lahiran ta zo mana ya zama to muna fatan mu samu dacewa a ciki ba za mu zama ta cikin wanda za su yi nadama ba a lokacin da mutuwar ta zo musu wanda yake Allah yake ta hatta idza da'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun wanda mutuwa idan ta zo musu suka yi sakaci ba wai kafirai ne kawai ba sun yi sakaci ba su abin da ya kamace su ba a gidan duniya za su zo lokacin da suka tabbatar mutuwar ta zo sun ga mala'ikan mutuwa za su ce rabbirji'un ya ubangiji a koma da mu duniya su je su sa abu mai kyau su sa tufafi su yi kaza wallahi duk ba shi suke bukata ba lokacin ba wani abu suke son za su yi ba za su ce la'alli a'malu salihan ko zan samu in yi wani aiki nagari in ƙara cikin abin da zan riska bayan mutuwa na a daidai lokacin kuma ba abin da mala'iku su musu da ce ba zai yiwu ba ai lokaci yayi ba a zuwa mata wannan magana kawai da kuke faɗanta ya ta shi magana ba ta da amfani Allah ce wa min wara'ihim barzakhun ila yau mai ba'asun sannan kuma a bayansu kuma ga wani rayuwa da za a yi na barzakhi zaman kabari kenan kafin kiyama ta tasu ta ya tsayu har ya zuwa ran tashin alkiyama idan wajen yayi kyau abin da zai biyo bayan shi na tashin kiyama yafi wannan alkhairi idan yayi muni abin da zai biyo bayan shi yafi wannan muni don haka ne ya kamata bayan Allah mu iya kokari wajen abin da ya shafi yin guziri da taraji akan abin da ya shafi mutuwa muna fatan idan Allah ya kawo ƙarshen rayuwarmu Allah ka ce ƙarshen rayuwarmu ya Allah muna roƙonka duka tsarkakan sunayenka da siffofinka na kamala ya Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarki ya Allah ka sanya mu cikin wanda ka rubuta musu da ka ba su kyawawa sannan kuma kai musu ƙari a cikin haka ya Allah ka gafara ga iyayenmu ka gafara ga malamanmu ga ƴaƴanmu ga sirkanmu ga dukkan wanda suke da farara a kanmu ya Allah dukkan mamatanmu wanda suka rasu suka yawo gidan gaskiya ya Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama Allah ka ji kansu ya Allah musulmi da kiraye kuma Allah mu kai mana rahama gaba daya ka hada zukatanmu zuwa ga abin da kake so ka yarda shi ya Allah lalle Allah madaukakin sarki ya umurce ku da wani al'amari inda yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in رضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وأمر وعثمان وعلي وعن بقي الصحابة وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين